بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na uku a cikin littafin sifatu wudu'un nabi sallallahu alaihi wa sallama na babban malami Fahad bin Abdurrahman Ashwaib kuma za mu tashi ne a shafi na goma sha takwas masu irin bugun hannuna wanda malam ya masake da siffatu wudu'un nabi sallallahu alaihi wasallam siffar alulan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yau ne namu shiga cikin littafin gadangada waɗancan darussa biyu na baya an magana akan falala ne da makamantansu da shimfiɗa da gabatarwa ko Malam ya ce abu na farko da ake fara alola da shi shine anniyatu ku fara ɗaukan na farko kenan. Kun san za mu ƙirga ko? Kafin mu zo mu aikata. Yawwa, na farko shine anniyatu. Me ake nufi da niyya? Malam ya ce, hiya azmul qalbi ala fi'lil wudu. Anniyatu idan aka ce niyya da Hausa ma akan ce niyya ko? Eh. hiya azmul qalb shine yunkurin zuci mutum ya yunkura amma a zuciya ka san kakan yunkura da gangan jikinka ka tashi ko a ce ai wani da ya yunkuro sai muka tsere me ake nufi an ga ya taso ga dangada to akwai yunkurin da zuciya ke na nufin za ta yi abu to anan aka ce niyya alula malika na nufin yunkurin zuci ala fi'lil wudu akan jin cewa lalle ka himmatu za ka yi alula kuma a wannan yunkurin a wannan ninyan kana ji a ranka wannan alolan da za ka yi imtisalan li'amurillahi imtisalan kana mai riko imtisalan shine riko ko aiki da abu an gane ka yunkura a ranka kana ji cewa za ka yi alola saboda kana riko li'amurillahi da umarnin Allah da ya ce ai haka din wa rasulihi kuma kana mai riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun fahimci me ake nufi da niyya sai mala ya ce qala ibnu taymiya ibnu taymiya Allah ya kansa da rahama ya ce fi majmu'i fi majmu'i rasail al-kubra a cikin littafin sa mai suna majmu'atin ar-rasail al-kubra mujalladi na daya shafi na 243 yace mahallun niyyatil qalb inda ake yin niyya a zuciya mazaunan ninya a zuci ne a zuciya ake ninya dunan lisan ba tare da furtawa da baki ba bittifaqi ammatil muslimin wannan cewa ninya a zuciya kadai ake kudurcewa hagamayya ne tarayya ne na dukkan malaman musulunci fi jami'il ibadat a dukkan ibadodi ba wai a alola kadai ba fi taharati tun daga abin da ya shafi tahara tsarki ma'ana ta kanta alolan wasalatu hakanan a wurin sallah wazzakatu da zakka wasiyam da azumi wal hajji da aikin hajji wal itqu da yan tabayi da ake shi ma ana yin niyyar neman lada wurin Allah wal jihadu hatta jihadi idan babu niyya babu lada wa ghairi dalika da ma wasu waɗanda ba mu ambata ba ma'ana ba a furuci da abin da ya shafi niyya na gaya muku Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin da yake faɗa ya ga wani mutum haramin maka ko wani ya miƙe ya ce nawaitu salatu zuhuri fi makkatal mukarrama amamal ka'aba wa adadu raka'atuha arba'atun Allahu zai kabbara sau ne zai ce mai halas rahas dan da ka ce ma zakatta tarih ai baka faɗa ma Allah kwanan wata ba yace baka faɗa ma Allah yau ran lahadi karfe kaza zan yi kaza ba kuma shi fa wannan na biyun ba ne da nufin ya tsokane shi ba da gaske shi ma zalika mablaghu min al-ilm iya sanin sa kenan yana ganin ainihin yan bata cika ba tunda ba a ce kaza da kaza ba to wannan duk ba daidai bane ba a ba a furuci da niyya an gane ko walau takallama bi lisanihi bi khilafi ma nawa domin inda a ce takallama mutum zai yi magana bi lisanihi da harshensa amma abin nan da ya faɗa da baki bi khilafi ma nawa fi qalbihi ya saba ma abin da ya faɗa a cikin zuciyarsa kana al-i'tibaru bima nawa to a wurin Allah za a yi la'akari da ke menene a ranka ne la bima nafiza ba da abin da ka furta ba ai ran juma mun yi magana ka Ammar bin Yasir ko wanda aka tsare shi aka azabtar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka tare ka a zuciyarka ya kake ji yace yana ci mai imani ne shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe ma sun tare ka kai haka ko saboda ninyan ake dubawa dan me ka faɗa kamar yadda ga wani munafikin can ya ji ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya zo da baki yana ta cewa wallahi ba haka bane kaza kaza Allah ya san niyyar shi haka ne sai Allah ya ce kad kafartum ba da imanikum kun kafurta bayan da kuna masu imani don ninyanku gaskiya ne kun zagi annabi kuma haka kuka yi nufi da baki da kuka yi cewa wallahi ba haka bane Allah ya san ƙarya ne har ya ce la ta'tadiru kan ku ban wani excuse kan ku ban wani uzuri qad kafartum ba da imani ku kun kafurta alhalin da kuna da imani in ma mun gafarta mu sai mun motsa azaba a cikin ku inna inna aku an ta'ifa nu'adhib an ta'ifa haka Allah ya faɗa to shine ma lai ce walau takallama bil lisanihi inda mutum zai magana da baki bin niyyati walau takallama bil lisanihi bin niyyati inda mutum zai bude da baki ce nayi niyyan yin azumi gobe litini walam tahsilu niyya fi qalbihi amma a ran shi ƙarya yake niyyan bai kai zuciya ba lam lam mene lam lam yajuz dalika bi ittifaqi a'immatul muslimin wannan ba a ba mutum sakamako akai kuma haka bai wadatar ba bai da lada akan wannan ce goban nan zan tashi da azumi kuma ta san ƙarya ne fa gobe mala ta gidan biki ne kun fahimci magana babu niyya a rai mala ce fa innan niyya domin ita niyya da kuke gani fiya husnul qasdi ita ne abin da ake nufi da husnul qasdi mutum ya zamto yana da kyakkyawan nufi akan abu wal azmi kuma bayan nufin ya zamto a zuciya ka yunkuru ka yunkuru kana ji cewa za ka yi haka din taqulul arabu larabawa sukan ce a maganar su nawakallahu bi khairin nawakallahu bi khairin Allah ya nuface ka da alkhairi abin da suke nufi kasadaka bi khairin Allah ya nuface ka da samu alkhairi kaga suna nufin akwai himma a cikin maganar su intaha anan karshen maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kare an gane ko sai na 19 malam yace kama bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa aka ce ninya ita ce gaban alola na farko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ne fi sahihaini a cikin ingantaccen littattafai guda biyu Bukhari da Muslim min hadisi Umar radiyallahu anhu daga hadisin Umar dan Khattabi Allah ya kare da a gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu dukkan ayyuka da kuke gani binniyati suna tafiya ne gwargwadon nufin da kuke da su a kansu ninyoyinku a kansu gwargwadon ladanku a wata ruwayan binniyya ko ya zo da ruwayan binniyya zo da ruwayan binniyati duka sun inganta wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kuma dukkan wani mutum yana samun lada abin da ya niyya ne a wurin Allah al-fath me yake nufi fathul bari mujalladi na ɗaya shafi na tara sai wa muslim yawwa sharhu ba muslim din nawawi sharhu muslim din nawawi barakallahu fikum mujalladi na shida shafi na 48 ko sai mim minta muktasaru sahih muslim barakallahu fikum to yanzu mun samu abu na farko a alola mun gama shi sai na biyu shine ne at-tasmiyatu idan ka ce at-tasmiya huwa qawlu bismillah shi ne mu ce ce bismillah ba tare da ƙarisa ar-rahman ar-rahim ba karke zuwa lati bismillahir rahmanir rahim baki ba tasmiya ce kai in aka ce in aka ce tasmiya ana nufin kawai ki ce bismillah ki tsaya a nan an fahimta kun san wasu kuma suna ƙarisa ko to kuskure ne bismillah shine tasmiya malai ce wannan shine gaban mu na 20 an abi hurairah daga abi hurairah Allah ya kare da gare shi kala ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi la wudu'a babu ladan alola liman lam ga dukkan mutumin da bai yazkuru smallahi bai ambaci sunan Allah alaihi ba akan alolan da zai duk wanda bai ce bismillah ba to bai da alola an fahimta akhrajahu ibn majah ibn majah ya rawaito shi hadisi na 399 da imam tirmidhi a hadisi na 26 da abu dawud hadisi na 101 قال الشيخ قال الشيخ الألباني مال ناصر الدين الألباني يجي حديث صحيح wannan hadisi ne ingantacce ya faɗa ka cikin sad da jin ha sahihul jami barakallahu fikum hadisi na 7444 an fahimta sai malai yace to wannan bismillah da aka ce ayi Allah sallallahu alaihi ya ce babu alola ga duk wanda bai ambaci suna Allah ba ko وقد ذهب الإمام أحمد إمام أحمد ya tafi akan cewa fi hadi qaulaihi a ɗaya daga cikin maganganunsa guda biyu da ya kawo yace annaha wajibatun fiha kulliha wannan bismillah fa wajibi ne gaba ɗayanta tun daga abin da ya shafi alwudu yin alola dole ka ce bismillah wal ghaslu haka wanka na janaba ko na nifasi ko na haiba an fahimta wanda zai ce a bayi e a bayi kun fahimta eh wattayammum haka nan yayin da mutum zai yi taimama ana yin bismillah yace wa huwa ikhtiyaru abi bakrin wannan fahimtar ta cewa wajibi ne a yi bismillah a alola da wanka da taimama shine zabin sayyidina abubakar radiyallahu anhu an gane abubakar ne siddiq kun ga ko karshen magana kenan wa mazhabil hasan kuma akan haka al-hasan al-basri ya tafi shi ma wa ishaq da ishaq ibn rahawiyya shi ma ɗaya ne daga cikin tabi'ai qalahu sahibul mughni sahibul mughni ya fala littafin sa mujalladi na ɗaya shafi na 84 yace wa dakara dalilahum al-hadith al-mutaqaddam sayyidina abubakar da al-hasan al-basri da ishaq din sun ce wajibi ne kai bismillah saboda hadisin da Allah sallallahu alaihi ce la wudu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi shine hadisul almutaqaddam hadisin da yanzu muka gama wanda ya gabata wanda Allah sallallahu alaihi ce babu alola idan mutum bai ambaci Allah ba shine hujjan su kun ga ko suna da hujjan da baka yi saka tada ta ba sai in ka kawo wani hadisin ko ka zo da aya kun gane magana eh idan ka zaka ce Allah sallallahu alaihi ya ce to ba ka ce wani ya ce ba sai dai ko ka ƙara kawo maganan ka ce a wani wuri kuma ya ce kaza to sai a duba a ga abin da ka faɗa ɗin yanzu zai sa ajiye wancan in zai yiwu a haɗa su duka biyu a aiki da su shi ake yi kun gane idan ko ba za su haɗu duka biyu ba to sai a ɗauki na ƙarshen maganan shi na ƙarshen maganan shi saboda yau an samu annasikh wal mansukh kila ya ce ayi kaza daga baya ce a bari ko da ya ce kar ayi kaza daga baya ce ayi kaman me kaman ziyarar makabarta sanda ake makka gaba ɗaya ya ce kar wanda ya ziyarci makabarta haramun ne musulmi ya je ziyarar makabarta da aka zo madina imani ya nisa suka gane sai ce kuntu na haitu kuma an ziyaratil kuburi a baya da na ce kar ku je makabarta fa zuruha amma a yanzu tunda kun gane tauhidi kun gane ba abin kama kabari kun kyamace shi kun gane cewa ba a bautan kabari alhalin da kuna bautansa to yanzu ku ziyarce ta fa inna hatu zakirukumul akhirah domin suna tuna muku da gidan lahira kun ga yanzu wannan hadisin na biyu ya shafe wancan na farko to su ma'anan da suka ce yanzu wajibi ne a bismillah idan zaka ce ba wajibi bane to sai dai in zaka kawo na hadisi ka ce da ya ce wajibi ne yanzu kuma ya ce ba wajibi bane ko ba ka iya kawo ba a mafi rantsin jayin magana ina fata an fahimci wannan amma a ce annabi ya ce ka ce to ai mu ba shine mazhaban mu ba to kuma yanzu ka zo da matsala an fahimci magana idan annabi ya magana ta ce mazhaban kowa ita ce mazhaban imamu malik ita ce mazhaban imamu shafi ita ce mazhaban imamu ahmad ita ce imamu mazhaban duk da abu hanifa kai yanzu ka zo ka ce ba haka ba kai ne ka kawo ta mazhaban amma su gaba ɗayan su wannan za su bi su waɗanda kake cewa kana bin mazhaban su an fahimta yawwa malik ce kana ibnu qudama ibnu qudama Allah ya masa rahama ya ce wa in kullu bi wujubiha fataraka fatarakaha amdan idan har ko muka ce wajibi ne mutum ya yi bismillah sanda zai alola fataraka ha amdan sai mutum ya zo ya bar bismillah da gangan ya ƙi lamta siha faharatuhu to alolansa ba ta inganta ba alolansa ba ta yi ba li'annahu taraka wajiban fi taharati domin ya bar abin da yake wajibi a mene a tsarki a alola ashbahu ma law taraka niyya wannan yayi dai yayi kama da wancan maganar niyya da muka gama muka ce inda mutum zai furuci da ita a zuciyarsa bai yarda ba to ba shi da lada kun tuna to yace anan ma in mutum yazo bismillah ya san wajiba ce sai barta da gangan to yayi daidai da wanda yake yin niyya abu shi ma da gaske to dan haka bai da na ibadarsa bata bata inganta ba wa in tarakaha sahwan amma idan mutum ya bar bismillah a bisa rafkanuwa kila hankalin sa yayi gaba kila yana jin yunwa kila a kidama yake kila bacci yake ji kila ya gaji kila wani abu tunanin rayuwa da damuwa ya dauke mai hankali sai ya manta bai ce bismillah ba ya fara alola har yayi nisa sahhat taharatuhu to shi wannan alolansa ta inganta kun fahimta alolansa ta yi saboda Allah bai daura ma mutum abin da yafi karfin sa kama fil marji' as-sabiq kama yanda yake mun duba a cikin al-mughni din shine marji' as-sabiq za mu tadda wannan wa hadha ma nurajjihu malam fahad yace mu ma wannan shine abin da muke rinjayarwa mu ma mun yadda Allah ya amsa sai yace wa amma ibn taymiyata a wannan gaba amma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah faqad qala bi wujubiha idha sahha al-hadith cewa yayi to lallai fadin bismillah wajiba ce amma idan hadisin ya inganta kun fahimta yace in sahha al-hadith to wannan abin da ya fada din ya nuna cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana ganin kamar akwai ta cewa akan hadisin kun fahimta ko yace in dai hadisi ya inganta to lallai bismillah wajiba ce alwarid ma'ana hadisin da yazo yi magana akan wajibcin bismillah din fiha a cikin alola kama warada fi kitabihil iman kamar yadda in ka duba littafin sa mai suna al-iman da aka ga wannan maganar nashi sai malam fad ya ce wa qad sahha al-hadith to alhamdulillah ko wannan hadisi ingantacce ne fa yakunu ra'ayuhu da wannan ingancin hadisin kenan sai ya kasance ra'ayin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama bi wujubiha shine fadin bismillah yayin alula wajibi ne gaba mu ta 21 wa fi sahihaini hadisi ya inganta cikin sahih al-bukhari da sahih muslim an anas daga anas radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi qala ya ce talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wudu'an wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama talaba sun nemi wadu'an ruwan alola sun nemi ruwan da za su yi alola da shi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu yana tare da su ya ga ana ta wahalar ruwa inda ka sa ana kwaro a lokacin da ba damina ba haka ne da suka nemi wannan ruwan ba su samu ba sai annan sallallahu ne ce hal ma ahadin minkum ma akwai wani cikinku da yake rike da wani ruwa ko ya yake kun ga suna da yawa su kila suna neman kusan su sayo jarkoki hudu ko biyar ne ko a tuttule a yi alola sai annan su lasan ce a kono da ke rike da dan wani ruwa a cikin kuna fawada a yadda hu aiko wani sai kawo ta ruwan ana kawa fawada a yadda hu sai annan su lasan ya sa hannuwansa mai albarka filma'i a cikin ruwan waya kulu hannunsa na ciki sai ce ma mutane tawadda'u bismillah ku zo ku yi ta alola kuna cewa bismillah kun ga ya kawo maganar bismillah yanzu kai kika tsoma mana hannu a cikin ruwa alola sai mu samu ta mai kashi ɗaya ta kuɗa miki mari dan ke ba annabi ba ce kun gane ita wannan shi wannan mu'jiza ne za ku ji a ƙarshe shi yasa zaka ji an ce ko san da yin kaza ya faɗi wani abu da ba a ji me yace ba me yasa ba a ji me yace ba ko ya faɗa kai ba zai ma aiki ba invalid kun fahimci magana Abdullahi bin Mas'ud ya ce lokacin kafin yana yaro yana kiwo Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce ya ce mishi kai yaro ba mu tunkiya guda daya mu tatsa daga nonon ta ce a ni amintacce ne an ban amana ba zan ci amanan mutane ba Abdullahi bin Mas'ud yana dan karamin yaro ya wuce shekara 9 zuwa 11 ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to akwai wata kyamusasshiya wadda take bata haihuwa bata girma ba ya ce akwai ce me kota yana mikuwa sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu ya rinka tatsan hantsanta ana ta sha yace kai ma shaka koshi da ya sha ya koshi sai ƙarin faɗin wani abu sai hantsanta ya koma sai ya ajiye ta shine Abdullahi dan Mas'ud ya zo ya rike shi ce faɗa mun abin da ka faɗa mana jima ni ma na ji yunwa in ta za in sha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai yaro ne da Allah zai baka ilimi ba la ko na faɗa ma ba zai ma amfani ba shi yasa baka ji me na faɗa ba khususiyya ce wannan mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam to adam sallallahu alaihi wasallam sai sa hannunsa a cikin ruwa alola ya ce ku zo ku yi alola kuma sanda za ku yi nan ku ce bismillah kun ga shine muhalli shahid mai riwayan hadisi Anas dan Malik yace fara'aitul ma'a yace wallahi da da idona na ga ruwa ya khruju min baini asabi'ihi yana bubbugowa tsakanin yatsunsa shine nan na tsakiyar nan in ya ji kishi wani lokaci yana buɗe haka sai kaga fiyo wata ba fa fiyo ta leda ba tsarkakakken ruwa sai a sha ke ku yanzu har radan wanke hannu na duniya kuke da shi ko ba haka ake yi ba a ce sai an wanke hannu saboda duk datti ne a hannuwanmu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi yakan yi haka Allah ya ƙara tsira da aminci a gare shi Anas dan Malik yace ga ruwa na fitowa tsakanin yatsunsa hatta tawadda'u min indi akhirihim yace wallahi di yawan mu sai da muka dinga alola ruwan nan bai kare ba har sai da mutun na karshe yi alola a cikin mu qala sabit sabit yace qultu li Anas sai na tambayi Anas dan Malik nace da shi kam tarahu to su sahabban da aka ce su zo su yi alolan nan da wannan dan ruwan kana ganin yawan su ya kai nawa ƙala sai ce nahun min saba'in wallahi sun kusa su saba'in imanin mutum saba'in kaga wannan ku ai ana maganan jarka ne ko fiye da haka ko imam al-bukhari ya ruwaito a hadisin sa mujalladi na farko hadisi na 236 da sharhu sharhu imam sharhu lin-nawawi mujalladi na 8 hadisi na 411 imam an-nasa'i ya ruwaito shi hadisi na 78 malai ce amma ma yadullu ala ma zahamna ilayhi fil hadith ath-thani Abin da ke nuni akan cewa ana yin bismillah a cikin alola a cikin wannan hadisi na biyu da muka kawo dalilin hujjan ya fito ne fi kaulihi a faɗinsa da yace wa yaqulu tawadda'u bismillah aina nuna muku ni ma a baya ko sai Annabi sallallahu alaihi ce da su ku zo ku yi alola kuma ku ce bismillah sanda za ku yi alola ku ambaci Allah amma man qala innaha sunnatun muakkada yace amma malaman da suka tafi akan cewa faɗin bismillahi sunna ce mai ƙarfi ba wajiba ba ce, faƙaɗe tamadu su sun dogara ne, hujjansu sun dogara ne ala annan hadithul wari akan cewa wannan hadisin da ya zo ya ce babu alola ga wanda bai yi bismillah ba fi hadihil mas'ala wanda ya zo yana magana akan mas'alan wajibi ne a yi bismillah sun dogara da cewa ne wannan hadisin za'ifun mai rauni ne shine hadithu la wudu'a mun kawo shi a baya Mala ce, amma sai dai magana ta gaskiya da bincike ya bincike tafiya ce tafiya, waƙad sahha wannan hadisi fa ingantacce ne, kama bayyana, kama yadda muka yi bayani a baya, ya ce, fala hujjata na don haka ba su da hujjan cewa ba wajiba ba ce, wal hujjatu lana mu ne muke da dalili don mun zo da hadisi, kuma ingantacce, wallahu a'lam, Allah shi ne mafi sani. Kun san a gaba ya ce duk inda aka yi saɓani zan faɗi saɓanin kuma in tabbatar da abin da muke ga shine ingantacce kun tuna muqaddima to shine nan yake yana cika alƙawari yace sai ku da hukumu hal wujub dan haka sai kasance hukuncin da yin bismillah wajibi ne kama bayyana kamar yadda muka yi muku bayani amma man nasiya sai dai kar ku manta man nasiya duk wanda ya manta yin alola yin bismillah sanda zai fara alola fa yusammi hina yadhkuru to wannan zai ce bismillahi a sanda ya tuna ko da ya kai wanke fuska misali kun gane magana kada sai kin zo kin manta baki bismillah ba kin wanke hannu kin kuskura ma kin shage kina wanke fuska sai kika tuna bismillah ya zaki ba zaki dawo ne kice bismillah ki sako alola da farko ba shine abin da yake nufi kina cikin wanke fuska kawai sai kice bismillah ya wadatar haddana bayan da baki ba an fahimci wannan an fahimta ko to shine abin da malam ke fada kar ai ta ruwata da na fada muku ta taba zuwa ta kuskura alqibla tana cikin sallah a ce arewa take kallo ba gabas ba sai suka shigo suka ce subhanallahi haffa ce tana tahiyya za ta sallama aka ce mata aiki arewa kike kallo sai ta ce kaga yan banza ko sai ta dakuno da duman gaba ɗaya ta dago da shi ta canza mai position ta sake ikama ba ba ka ake ba sai ki juya kawai ki kalli gabas din da aka ce sai ki karasa sallar an gane ko idan kuma kin idar da sallah aka ce ai ba alƙibla kika yi sallah ba sai ki bar sallar ki tayi fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah ina fata an fahimci magana gaban mu ta nawa a alola ta uku shine ghaslul kaffaini wanke tafukan hannaye guda biyu mala yace shine kuma hadisi na 22 wa an humran an karbo daga humran anna usman cewa usman dan affan da'a bi wudu'in yayi kira da a kawo masa ruwan alola da aka kawo ruwan fagasala kaffaihi sai aka ga sayyidina Uthman ya wanke tafukan hannunsa salasa marratin so uku sannan sai ya ci gaba da alola shine wa waɗannan digo guda uku din da ya wanke sai ya ci gaba me yasa bai kawo mana ci gaban hadisi ba saboda ba muhal shahid din sa bane zai kawo shi a gaba har sai da ya gama alolan thumma qala sai aka ji ya buɗi baki ya ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوئي هذا ناغا منزا الله صلى الله عليه وسلم دا إدونا ياي ألولا إرن ونن ألولا لكوكا غناي متفق عليه إمام البخاري دا مسلم سكر ويتو وقد تقدم تخريجه منفقي ما تومتتا حديث أبايا حديث منا أشرين دا أكو شيني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga abi huraira Allah ya kare da gare shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce idan staiqaba ahadukum idan ɗayan ku ya farka daga bacci shine istaiqaba idan ɗayan ku ya farka daga bacci min naumihi daga baccinsa idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa fala yaghmis yadahu kada ya nutsar da hannunsa fil ina'i a cikin ruwa kada ki zo ki tsoma hannu a bokiti ko a roba ko a container ko a menene ko a buta kar ya nutsar da hannunsa fil ina'i a cikin ruwa hatta yaghsilaha thalathan har sai ya wanke ta so uku har sai ya wanke hannuwansa so uku kafin ya fara alola ko na abu na biyan bukatarsa dalili kuwa shine fa'innahu la yadiri aina ba ta fiye da hu domin mutum bai san a ina hannunsa ya kwana ba kila ya taɓa wani abu mai najasa a jikinsa ko a gefen inda ya kwanta. Alfatih ko Fatihul Bari mujalladi na ɗaya, hadisi na 229, sannan kuma sharhu Muslim Linnawi, wallafsu lahu wannan kuma lafazin na imamu Muslim ne, wal Bukhari, imamu Bukhari ma ya kawo wannan hadisin lam yuzkar al'adad amma bai faɗi cewa mutum ya wanke hannunsa so uku ba a sarwayin imamul bukhari kawai ya ce mutum ya wanke hannunsa bai ce uku ba shine ma'anar lam yuzkar al'adad an gane hadisi na 24 shine malai cewa min hadisi abdullahi bin zaid an karbo hadisin abdullahi dan zaid radiyallahu anhu Allah ya kare da a gare shi ya ce su'ila an tambaye shi an wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya alolan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ya ce to tsuguna ko bata kare ba alolan annabi kuke tambaya ai bana faɗa muku da baki ba fada'a bi taurin min ma'in sai ya ce a kawo mishi ruwa a cikin ƙwarya bi tauri a cikin wata ƙwarya ya ce a kawo masa ruwa a ciki ku ga yanda ake jama'a don ku je aljanna yanda annabi yake so ba da baki za a koya muku ba kun ga san sahabbai da alkhairi ko fatawadda sai abdullahi bin zaid yayi alola mutane suna kallo a fatawadda lahum sai musu alola suna gani alolan nan ko da yayi wudu'an nabi sallallahu alaihi wa sallam irin alolan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ne kamar yadda suka tambaya din fa akfa ala yadihi min at-tawri sai aka ba akfa ya farara da yazo bai tsumbula hannu a ciki ba kamar ya karkatar da gefen ƙwaryan kenan ya fi a hannunsa ya zuba ruwa a hannunsa fagasala ya dai aka ga ya wanke hannunsa talasan so uku kafin ya fara yi musu alolan ma'ana da yasa aka kawo ruwan ninya dama kun san ya san ninya muhallu halqal ba sai ya tunda har suka tambaye shi ai sun yi ninyan an gane ko to shine aka ga bayan bismillah sai ya sa hannunsa ya karkato ruwa so uku sai malai ce to dan mu gane at-tauru kalmar da ya ce sai ya kira ka kawo mai ruwa bitaurin abinda ake nufi da attauru din nan ina ulma shine ƙwariya ko akushi ko kasko ko buta ko wani abu ƙwariya dai kwantena da ake sa ruwa an gane ko au ko akushi kun san akushi kuwa kin san akushi a ina kika san akushi ya auto dan na san an yi mamaki da ta amsa ne kin yi gaskiya in dai a kauye kika sani to kin san akushi akushi da rufi ko haka ke cewa nassin din yana nufin akushi lokacin da Allah subhanahu wataala ya turo malaika Jibril ya zo ya tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire raban shaytan a jikinsa Annabi sallallahu alaihi sai malaika Jibril ya sako da dustin dustin wannan akushi daga sama na zinariya haka ya zo da shi hadisi ne ingantacce da ya zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin yara yana wasa da ya kama shi sai ya kayar da shi kamar ka sa ma yaro kafa haka sai ka kwantar da shi ya faɗi ba faɗi na jin ciwo ba sai kwantar da shi kawai yara suka ga ya tsaga zuciyarsa ya ciro zuciyar sai cire wani daskararren jini a ciki kamar tsoka sai ya nuna ma Allah sallallahu alaihi yana dan yaro ya nuna mai ya ce wannan raban shedan ne aka turo ni in cire a jikinka sai ya sake hada zuciyar ya dinke ta ya wanke ta da zamzam sai ya dinke ta sai ya maida ya maida mai a zuciya sai ya tafi annan sulasula ya ce a sanda nake gaya muku hadisin nan har yanzu a na ina ganin ɗinkin mala'ika jibril a ce shi mala'iku suka fara yin sojiri ko? tuni har yanzu muna sojiri to tun daga sama aka koya mana ba shi ke nan ba? eh wani ya tambaye ni su suna yin akwa abin nan kiwon kifi yanzu sun je china sun yi wani training yanzu a rinka za a samu kifi wanda ke hybrid babba za a yanka rabin shi ga kan shi nan sai a yanke rabin shi nan bayan za a samu wani kifin daban wani breed din shi kuma a yanka a ciro bayan a jona ma wannan ai surgery din kuma zai rayu zai ba da hybrid manyan kifaye san haihu ina hukuncin wannan na ce ni hukuncin ka kamo a tukunya kawai amma wannan wannan binciken kan ma da a tukunya ban san shi bane ku tambayi mala abokar muktar yola shi ne fakihi ko? ya zo alfaruk wata rana in ya dawo Allah ta zami mai wannan auƙadhun wannan aktau ɗin tana nufin ma'ana auƙadhun ko kasko duk dai ma'ana ne na abin da ake tara ruwa ya fathul bari mujalladi na ɗaya hadisi na ɗari biyu da hamsin da biyar sharhul muslim ne nawawi hadisi na mujalladi na uku hadisi na ɗari ɗaya na dubu ɗaya da ɗari biyu da goma ko sai hadisi na ashirin da biyar za mu iya ɗaukan shi da minti nawa ka samu a kyamara idan tv za su iya samun karatun za mu yi arba'in da biyar za ku yi jira hadisi na ashirin da biyar shi ne an ausin bin abi ausin daga ausin dan abi ausin an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhu ya nuna shi tabi'i tabi'i tabi'ina ne kakansa kuma sahabi ne ƙala ya ce masa ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam na ga manzan Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ra'aitu da idona na gan shi tawadda ya yi alola ba labari aka ban ba san da ya zo zai alolan nan kuwa kafin ya fara na tadda shi fastaukafa salafan ya kwarara ruwa a hannun shi so uku bai tsumbula hannu ba sai da ya zuba hannu a ruwa a hannunsa so uku to shi ne mala ya fassara mana ma'anar istaukafa ya ce ai wasala kafaihi ya wanke tafukan hannayensa sau uku kafin ya sa hannunsa a cikin ruwa an gane ko rawahu ahmad imam ahmad ya ruwaito wannan sa'i da imamun nasa'i mala ya ce wa isnaduhu sahih isnadu wannan hadisi ingantacce ne ma'ana hadisi ne ingantacce sai aikin mu na nawa na'am na hudu shine al-madmadatu wal istinshaku kuskuren baki yanzu mun yi ninya mun yi bismillah ko wanke hannu mun wanke hannu mu daga kwarkwariya mun wanke hannu mun gane inda ake wanke hannu wanda ya nuna bayan wancan wankewan so uku za ka iya ci gaba da sa hannun a cikin kwaryar ruwa an gane shine dalilin kawo hadisin malai ce da aka ce almadmadatu abin da ake nufi da almadmadatu hiya ghaslul fammi shine wanke baki amma wankewan yana faruwa ne ta hanyar wa tahriqul ma'u fihi motsi da ruwa a cikin baki shine da muke cewa kurkuran baki ko kurkura ne ko kuskura eh kus ne ko kur ne eh ya danganta kasan da kuka fito mu 'yan ƙasan zazzau daga nan har ka shiga wancan garin bayin namu za ka ji kuskura muke cewa ko? kanawon? to an taimake ku mun ji kanawa da mutane ma duk kuskura suke cewa kenan to kuskura ko kurkura dai ma'ana dai an gane abin da ake so aiko gwargwada hausan garinku sai ki ɗauki abin da ake nufi wal istinshaq mala ya kawo su akan abu ɗaya saboda tare ake yin su za mu ji a ƙarshe kuskuren baki ko kurkuren baki wanda shine sanya ruwa a wanke a baki ta hanyar motsi da shi wannan sa yatsan da ake yi a cikin baki a goge baki malamai suka ce ba laifi bane amma bai zo a ciki cewa ana sa yatsa a hagu da dama a motsa ba sai dai in za ka yi haka sai suka ce za ka yi ne a na biyu ta yadda na farko ka sa ruwa a bakin na biyu ka sa tsannan ku sai ka sa ruwan da kawai ka gama amma dai asalin sa yatsa bai zo a hadisin da aka gane ba an gane ko amma kana ji ana rikici ana ce mutane yan bidiya dan sun sa yatsa sun goge baki kuskure ne bai kamata a yi karatu al istinshaq shine shakan shakan ruwa a cikin hanci malai ce huwa isalul ma'i ila dakhilil anfi idan ka ce al istinshaq shine isalul ma'i isar da ruwa, shigar da ruwa, ka isar da ruwa ila dakhilil fam zuwa cikin hancinka. Dakhilil fam wannan kashin daga inda tsoka ya fara, in ka taba wannan tsokan mai taushi, in ka je sama zaka ji wani kashi wanda alaman daga nan ne su ya sauko. To shine ana so ruwa ya je nan gurin, ba wai ka shige can ciki ba. Ka san ba Kano sai ya sha ruwa ta hanci ko azumi in ba sa'a ba. Kasa na nugura sa sana ni karatu, na gab na bari haka. ka shigar da ruwa cikin hancinka ko wajabbihi bin nafasi ka ja ruwan ana so ka ja ruwan ta hanyar shigar da shi ka ja shi ciki bin nafasi da numfashinka da numfashinka za ka ja ruwan ila aqsahu zuwa ƙuryan shi ƙuryan kuma shine inda ne muku kwatance in mun zo practical a ga yanda yake ko an fahimci magana to wannan shine al-istin mene al-istin shak shakar ruwa ɗin kuma za ka kai shi can ƙarshe za mu ji da zai faɗa idan mu yana azumi ya ce wal istinsar al istinsar shi ne fyato ruwan amma an balarabe ce al istinsar abinda ake nufi shi ne ka yi amfani da waɗannan yatsun guda biyu ku duba da wannan yatsun da wannan sai ka yi amfani da su ka ɗaga kafan hancinka sai ka horo iska kamar yadda ka ja ruwa in ka zo fyacen hanci da yawa za ka ga wasu inda ka san majina aka suke fyata haka ne ko yawanci shagar an zo a lola haka ake haita haka ita haka ba daidai ba in ka zo haka ka sa hannu sai ka huro abin da ke ciki shi ne istinsa kila wata bata taba alolan sunna ba sai yau za ta fara amfanin karatun kenan an fahimta yawwa shi ne istinsa malamai na shan wahala malai ce an ce istinsar huwa ikhrajul ma shine fitar da ruwa min al-anfi daga hanci ba'da al-istinshaq bayan ka ja shi da numfashinka ka shigar da shi wurin fitar da shi sai ka sa wadannan yatsu da na nuna al-ibhab da da as-sababa sune wannan ibhab wannan da kila ma shi yasa ake ma mutum haka ko waɗannan biyu suna da daraja a a musulunci da wanda ke dangwala zabe da shi da wanda kake tabiya da shi to su za ka yi amfani da su ka huro iska abin da ke ruwan da ke cikin hancinka shine istinsar mala yace aiki mun samu aiki na nawa kenan na bakwai sai na nawa na takwas shine aljam'u bainal madmadati wal istinshaq duk da duk suna tare ne amma za mu dauke shi a na takwas aljam'u bainal madmada ana so ka hada kuskuren bakinka na nawa kai ka dade ai duk dadewar kyau sai kin hakuri da ni ni ma ka ni ma a tik ne da dade ne ban je ban so aiki ayyukan da muke muke kirga niyya a'a daga nan bari mu kashe wutar daga nan mu tafi tare kun san zamu zo mu practical ban so ne mu samu sabani yawa aikin mu na farko na biyu tasmiya na uku rasulul kafaini na yadda na hudu almadmadatu wal istinshaq oke shine muka zo muka raba ƙarƙashin shi ne oke sai muka ɗauki almadmada aiki na biyar al'istinshaq aiki na shida don haka al'istisar ya zama aiki na takwas na bakwai afwan haka nima haka na rubuta ana duk kun gani shi na ba na bakwai wannan shi na ɗauka a matsayin mai na takwas da haka mu tafi a haka mu ɗauki wannan a matsayin aikinmu na to naku ba da kun ji an ce littafi ya mutu kokari ku siya na wannan da kuke gani ai shekaru da yawa naki ba irin wannan bane wallahi da an sani ban nuna muku ba na taba nuna littafi aka dauke mu an samu ko ku je ku siyo ku cancanza ba ku yi asara ba ina da littafi mai kyau ko labari ban bada an taba mun hasada littafi na ya bace ba ku sani ba to amma kuna da aljam'u bainal madmadati wal istinshaqi bi ghurfatin wahida kuna da wannan to ku dauke shi a na takwas maman sadiya ki dauke shi a na takwas mu je a haka ku dauke shi a haka ku bi ni a haka abin da yasa ba wai jayayya ne zan ce abin da yake so ina so ne idan mun zo practical din mu bi shi step by step kun fahimci magana ban kuma so an zo practical shi a bala ai mu ka ce wannan ne na kaza to mu je a haka duk inda na bashi lamba ku dauka irin yanda nayi dan mu samu sauke shi na'am a ƙara yi harki damu in dai sunna ne ko mutuwa zan yi zan koyar da shi insha Allah na farko anniya na daya at-tasmiya na biyu sai daga nan zaki dan tafiya kadan sai ke zo wasdul kaffaini na uku to a yanda ne nan barin na nake so kuma ku bi shine almadmadatu wal istinshaq na hudu duk da fasashe kamata ne amma kawai ku dauka haka shine na hudu sai na zo na ce almadmadatu mun raba su ne a nan sai yasa ya zama biyar fasa su ne shi yasa ya zama biyar kun gane yawwa saboda za mu zo mu duba a karkashin dalilin fasaha ko fa'idanta da shi ba ku sani ba dan anan ne ne muku bayanin sa ya tsa baki ko rashin sawa wanda da na bar sa da kila ba lallai in tuna in faɗa muku wannan magana kun gane to kina tare da ni al istinshaq shine na shida al istinsar shine na bakwai to sai wanda muke kai al jam'u bainal madmadati wal istinshaqi bi gharfatin wahida shine na na takwas a hada almadmada kuskuren baki wal istinshaq da ruwan da za a shaka a ja da numfashi cikin hasci bi garfatin da kamfatar ruwa wahida guda daya ma'ana ruwan da kika dibo a hannunki kika sa a baki ragowar shi ake so ki amfani da numfashinki ki ja shi cikin hancinki kun ga hikimar shari'a kina da an ce kina dibowa ki ƙara dibo na hanci shine take jikin kware amma sanda ka zuba a baki saura zai rage a hannunka sai ka amfani da numfashinka ka ja shi cikin hanci Allah hakim to hadisi na 26 kenan a babin ku na ku yana nan barin hadisan to to na 26 ma yace fi sahihaini hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim an abdullahi bin zaid al-ansari daga abdullahi bin zaid al-ansari mutumin madina qala yace qila lahu an ce da shi mutane suka ce masa tawadda lana wudu'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taimake mu kai mana alola irin alolan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane suka nemi haka kun ga a can ya nuna shine yane yace a kawo amma sun zo sun ce ya musu fada'a bi ina'in sai saka kawo mishi ƙwariya wanda ya nuna cewa da dashi dashi mun karanta hadisi a bai ka karisa ka san shi hatta qauluhu har sai da ya kai fadin sa da yace famadmada na ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kuskuren baki wastan shaka kuma ya shaƙi ruwa zuwa cikin hancinsa ta hanyar jan ruwan da numfashinsa min kaffin wahida da kamfata tafin hannun ruwa ɗaya hannun da ya ɗibo ya zuba a baki ragowarsa ya kai cikin hancinsa fafa'ala zalika salasa ne ce kuma wallahi so uku na ga annabi haka ba ƙarya nake muku ba rawahul bukhari wa muslim imam bukhari da muslim suka ruwaito wasu likin gama kuskuren bakin nan fa ha yana da yawa yana da yawa ina za mu tsaya nan mu dakata nan ko an yi ƙoƙari duk da an yi ruwa kun zo kuna da ƙoƙari Allah ya muku albarka da haka ake samun ilimi kila yau ne Allah zai yadda da wanda ya zo komai da jaraba a cikin shi magana da tilkadari sau ɗaya a shekara ba kuma aka ƙi faɗar ranar to so ake kowa ya dage duk da cewa su ma wanda ba su zo ɗin ba Allah ya ba su ladan in suna da nan yanzu an ba su da shi to ban yi da su ba addu'a insha Allah za mu tashi darasi na nawa ne na hudu ko to Allah ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yau 28 ne dhulhijja ko na boko fa sha na an kai sha shida to Allah mai iyo. Biyar ga watan gobe za mu yayin yara Alfaruk Islamic Academy insha Allah. Da mahaddata da na Islamiyya da na Boko. Insha Allah. Da haka na fara gayyatar kutun yanzu. Insha Allah.